karatunmu na sunan abi dauda muna nan cikin kitabul jana'iz inda za mu tashi kan babin da yake cewa wato babi kenan a cikin hukuncin wanki shahidi wanda ya mutuwa shahada shahadar wanda ake zance a nan wanda kashe shi aka yi a cikin wato lamarin Allah kamar cikin jihadi shi ake zance tunda ka san shuhada wa ummati aiko shahidan al'umma manzon Allah suna da yawa ya lissafa guda biyar a wani hadisin a wani ya lissafa guda bakwai wani kuma malamai sun biyi hadisai sun ga shahidai ma sun kai kusan arba'in dangane da sabuba daban-daban to amma nan wanda ake zance dai shahidi wanda aka kashe shi a cikin ma'araka wajen fagen fama حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا معن بن عيسى وهو إسناده نعم وحدثنا عبد الله بن عمر الشميل أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن أحمد
عن أبي الزبير عن جابر قال to Jabir bin Abdullah al-Ansari yace سمي رجل بسهم في سدره au fi halqihi an harbi wani mutum da kibiya daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kirjinsa ko a makogwaransa فمات to sai kuma ya rasu وأدرج في ثيابه sai aka naɗe shi aka aka aka naɗe shi aka lullube shi a cikin tufafinsa yanda yake kala yace wa malama alaihi wasallam muna tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan aka rufe shi a cikin tufafinsa ma'ana likafanin shi haka nan aka aka aka masa likafan da tufafinsa kaga ba tare da an yi wanke kudin ba kenan yasa da yace a shi shahidi gusalu a cikin shahidi cewa ba ana nufin a wanke shi din ba ne a hukuncin wanke shi din to shi dai shahidi dai abinda yake kaga kenan cewar wato ba a wanke mutum idan ya yi mutuwar shahada haka yake kuma ma nan a cikin mazhaba mutum yanda yake haka nan kawai za a nufe shi kawai a- a- a- a- a rufe shi نعم. حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم عن أبي بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Abdullahi bin Abbas ya ce أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أهد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi horo da sha'anin katila Uhud wanda aka kashe su a yakin Uhud shahidai na Uhud أن ينزع لهم الحديد والجلود to dukkan su a bi su a zazzare musu wanda wani mashi yake jikinsa da aka soke shi da shi ba a cire ba kafirai suka soka masa ko kuma wanda wata kibiya take jikinsa wato a- a- a bi su da a ciccire musu daga jikinsu ka gani wanda kuma ya- da da silke a jikinsa kuma gashi an kashe shi to a cire a ci- a cire masa silken an fahimta Ah, وأن يدفنوا a بدمائهم a وثيابهم rufe su haka nan a cikin jinainansu da kuma tufafinsu shi ya sa wato shi halilu yake faɗa game da sha'anin wankan mamaci da sallah tasa yake cewa wata lazama shi da wanka da sallah jana'iza suna lizimtar juna wanda ake wa wanka shi ake sallata wanda da aka ce ba za ka wanke shi ba to kuma ba za ka sallace shi ba kaga yanzu yaro idan aka haife shi bai daga murya ya kuka ba kaga ai ba babu zanta ya ya mutu misali ko bai daga murya ya kaga wannan ba a wanke shi to haka nan kuma ba a yi masa sallah to haka nan shahidi yake shi ma yanda ba za a wanke shi ba cikin jininsa za a rufe shi kuma ba a yi masa sallah ba wanka ba sallah shahidi kawai rufe shi kawai za a yi hakan nan Mhm.
حدثنا أحمد بن سالم حدثنا بن وهب وهو إسناده نعم.
وحدثنا سليمان بن داود المهدي وقال بن وهب وهذا لفظه to lafazin ibn wahabin ne wannan kala قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ابن شهاب الشهابي.
أخبره أن أنس بن مالك To حدثهم wannan usama dan zaidin dacewa suka yi da sunansa da sunan mahaifinsa da- da da wancan sahabi hibbu rasulillahi amma fa ba shi bane wannan A to, a- a- a- to a ce usama dan zaidi ya karba daga ibn shahabi ai ba zai yi ba ko to shi to saboda haka anasu dan maliki haddasa hum ya ba su labari an da shahada uhudin yanzu idan da kaman a ce a cikin ɗabakar sahabbai ne aka samu wani usama bin zaidin banda wancan din da ya zo nan sai ya faɗi kakan wannan da sai ya ce dan su ya bambance shi da wancan an gane amma yanzu da wannan babu wani mutumin da zai kokwanton cewa ko dai shahaka wancan ne babu wannan kokwanta sai dai kwata-kwata ba ka da alaka da layin baki daya yauwa amma koya kake da alaka da layin kaga wannan ba wancan ba ne Ah, أن شهداء shikenan.
أهد لم يقتلوا shahidan uhudu ba a yi musu wankan gawa ba بدمائهم hakan nan aka rufe su a da su kuma manzan Allah bai musu sallah ba ba a yi musu sallah ba حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا زيد يعني ابن الهبابي تو.
وهو اسناده مم.
واخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو صفوان يعني الحراني عن اسامة عن الزهري عن انس بن مالك المعنى To shi ma wannan ma'anar ce dai ma'anar su ɗaya dai gashi nan suka ruwaita wannan fuskoki guda biyu ko? Mhm.
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة شو؟
فقد به Eh, wato eh, shi kenan wato cewar eh, ma'anar hadisin zai kawo kenan ba lafazinsa ba. Ma'anar hadisin zai kawo ba lafazinsa ba shi shi ne ce alma'ana. A cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wurin wato sayyidina Hamza wato kafirai sun kashe shi har sun mutu sun farka cikinsa sai da shuhada'i sun yanko hantarsa sun yanke mazakirinsa al'aurarsa babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake kuma asadu rasulullahi shine zakin manzon Allah mai ba da kariya ga ma'aiki sayyidina Hamza wannan bala'i ya isa haka manzon Allah ya ga wasu a cikin wannan halin to فقال
ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ولا ان تجد سفينة في نفسها la taraktuhu فتنقصها تأكل والعافية ya ce wallahi ba dan wato gogona safiya kar ta damu ba dan ita ce yanzu ta rage daga 'ya'yan abdulmuttalibi wanda muke tare da ita mahaifiyar zubair ibn al-awwam ba dan kar ta damu ba kyale shi zan yi a haka sai duna hamza an fahimta gashi nan latarar تأكل والعافية har sai wato mabaratan tsuntsaye tsuntsaye su zo su dinga cin naman su tashi da shi gashi nan حتى يبشر من بطونها har sai an tashe shi daga cikunanta da ba zan binne shi a cikin ma ba zan rufe shi ba kyale shi zan yi tsuntsaye su din su ci naman su ci naman su ci naman su a tashe shi daga cikin cikunan tsuntsaye an fahimta su samu rayuwa wato abadiya wannan tsuntsaye shi ke na tashe shi ta cikin wannan tsuntsaye an fahimta ai to a tayi shara min gobe ne mhm.
وقلت الثياب وكثرت القتلى To kuma ya zama na cewar tufafi sun yi kaɗan. Abin da za a yi mutane kasan lokacin ba duniya. Shekara ta uku ce da hijirar manzo Allah saboda haka ana cikin kabdi lokaci. Allah bai buɗe musu tukunan abubuwa ba. Na shawwal ne shekara ta uku saboda haka cikin kabdi ake ba komai a gurin su galibin su habbai galibin su tawul ne da su da shi suke rayuwa. Tawul dai da ka sani dinnan haka suke ɗaura shi a iyanan. ba zai iya karasuwa sama ba ya rufe daga nan ɗinsu saman cibiyarsu zuwa ƙorinsu hakan nan suke galibin su ahalin sufa to gashi an kashe da yawa gashi ba babu likafanin a gani to فكان الرجل والرجلان والثلاثة to sai zamana sai a samu mutum ɗaya ko kuma mutum biyu ko uku kafanin بالثوب biyu الواحد a yi musu likafani a cikin wato mayafi guda ɗaya sai a zo a jejjera su kawai sai a lulluɓa musu a zu- a- a jera su a cikin ramin su na kabarin su shikenan sai a lulluɓa musu mayafi ɗaya a rufe su da shi haka haka aka dinga wakata la'uhudi زاد قتيبة Kutaiba ibn Sa'idin ya ثم ƙara يدفنون في قبر sai a واحد rufe su a cikin kabari ɗaya كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل to manzo Allah sai zama yana tambaya ayyuhum aksaru قرآنا wanne ne mafi yawan su kiyaye alqur'ani wanne ne mafi yawan su ilimi to to shi ne يقدمه إلى القبلة sai ya gabatar da shi a alƙibla wajen jihar alƙibla an fahimta ai shi ne wajen jihar alƙibla inda yake kab- kabari ana za a yi haka da shi ko yana kallon alƙibla kai na nan kafa na nan ko ba haka ba don an yi ramin dogo hakan nan to wanda yake aka sarrafin qur'ana shine a nan alƙibla shine liman dama ko a duniya ko to haka yake ba a barzakon shine liman din to haka za a jijjera su a bayansa kuma sauran to haka ake حدثنا عباس- عباس الأنبري وأخبرنا عثمان بن عمر قال Mhm.
أخبرنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مسل به To cewa shi ma dai ya bada wannan hadisi da cewa manzo Allah ya wuce sayyidina Hamza an masa musula.
ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره Wannan abu ya ya ya wato wato manzo Allah ya ce lan usaba bi mislika. Musiba dai ba za a min irin wannan ba. Abinda na gani akan baffana Hamzatu to ba za a min irin wannan ba. Saboda haka ya ce wato idan Allah ya ba nasara a kansu sai ne wa mutum saba'in daga cikinsu musula. To a nan gurin sai ƙarshen suratun na halitta sauka. ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbiru ma sabruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun inna allaha ma alladhina taqaw alladhina hum muslimun kaji qur'ani wannan ayan su suka tattare suratul nahlin gabaki ɗaya da ma'anonin ta suka kunshi a nan aka zako da ma'aiki cewar in an muku ku yi daidai iya abin da aka yi muku da ma za ku haƙura da yafi ka gani lamarin Allah wani abu da wahala yi abin da wahala yi na'am eh to ka gani abin abin da nauyi ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ga manzo Allah wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma aqibtum bi in aka yi muku ku yi iyakacin abin da aka yi Allahu akbar subhanallah musulunci kenan musulunci kenan bai yadda wai kai wa arni wanda yake yaƙar Allah da manzo Allah bai da kai mazalunci ba sai dai kai masa adalci wala yajrimannakum shana'an qawmin ala Allah ta'ala kada gaba da mutane su ɗauke ku musu rashin adalci ka gani idil huwa qarbu littaqwa Allah akbar Allah ka tabbatar da mu kan musulunci to wala yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrihi to to bi wato bai yi wa wani bai tsaya kan wani daga cikin shahidai ya masa addu'a ban ban da sayyidina Hamza nan kam ya tsaya manzo Allah ya ya kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka yayi zubar da hawaye da gaske akan ga Hamza yayi masa addu'a ya masa to ba wanda aka yi wa haka sai sayyidina Hamza حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن مهاب أن ليس حدثهم علي بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره جابر يا بي وعبد الرحمن العباني أن رسول الله صلى cewa الله عليه ma'aikin Allah وسلم sallallahu alaihi wa كان sallama يجمع بين yana tara الرجلين في صلاة tsakanin mutum العود biyu daga wato shahidan Uhud ya kuma cewa أيهما أكثر أخذا للقرآن wa- wanne nan su mafi yawan eh, wato kiyaye Qur'ani a cikin su فإذا أشير له إلى أبيهما idan aka yi masa wani zuwa ɗayan su قدمه في الله to sai ya gabatar da shi a cikin Lahadi dan ba Faqala.
shakku aka yi musu ba Ah, ka gani galibin su Lahadi ne aka yi musu shine hakan mutan Madina Mhm, faqala Faqala.
yace أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ni kam ni ne mai wa'annan shaidaren kiyama shi ya sa huruful ma'ani suke maye wa junan su Na'am.
kaga abin da za a ce anan ana shahidun li haula'i نعم mukon ala ka gani ko to amma huruful ma'ani suna maye wa junan su domin shaida ala ai kaga wannan tashin hankali ne Na'am.
ni ne mai shaidar gare su yawmal kiyamati نعم Eh, yana daga cikin fuskokin da aka fassara wancan wato istardi alaihimul wala'a eh ka gani yana da abin nan, yawa mhm istadi lahumul wala'a kai. lahum istadi lahumul wala'a din ki sharɗanta musu ma'ana alaihim نعم ne mhm to mu je وأمر بدفنهم yayi بدمائهم horo a binne su a cikin jinainan su ولم يغسلهم bai wanke su ba حدثنا سليمان بن داود المهري مم.
وحدثنا ابن وهب عن مم.
الليث في هذا الحديث بمعناه shi ma dai wannan ma'anar ya ba dai sai bai ibnu wahabin shi ma da قال isnadin الإمام بين shi الرجلين من قتلى أهل yana في صوم tara واحد tsakanin a, wato shahidai biyu daga cikin shahidan Uhudu a cikin likafani daya babu fi باب mai dubu القتل ميتين عند غسله babin suturce mamaci yayin wanke shi ba a kwa- tsiraita mutum ba a tsiraita mutum wai dan za ku yi masa wanka ku tsiraita shi ba a yin hakan nan حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب مهم.
بن أبي ثابت عن أنس بن برة ka gani to an aliyin annan nabi sallallahu alaihi wasallam قال to annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ji wannan alji ali ibn abi dalib لا تبدل fakhizaka kada ka dinga kwaye cinyarka ولا تنظر Mhm.
إلى حي ولا ميت hakan nan kada ka- kada ka kalli cinyar rayayye ko mamaci kada mu- kad- kada ka dinga kallon cinyoyin mutane kamar nan kaga yana nuna kamar cinyar al'aura ce kenan a cikin wannan ɗin gura ko da yake ba al'aura ce mu gallaza ba kakan iya kamawa din ya kasance din a kwayakin to amma dai ka- a- a a rufe tan dai ko raye ko matacce to haka nan kaga kaga ba ka kware cinyar mamaci ba kenan to haka muke yi ko a nan ko wajen wankan gawa akan yafa mutuwar abu kamar dan kwarjalla haka dan zani hakan nan ana wanke shi da shi haka nan kuma ba a mubashara da al'auran mamaci ba a mubashara da ita dole ne mutum ya kasance ya sa wani abu mai kauri yanda ba za a dinga samun shi'uri tsakanin fatarsa da al'auran mamaci ba abu ne da zai samu kowa ba makawa to حدثنا النبيلي واخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال تو محمد بن اسحاق المدلجي يتي حدثني يا ابن عباس عن ابي عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول ناجنا انا عائشة تنا تشيوا لما ارادوا وصل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا yayin da suka nufi wanke zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga san kibaru ahlul bait ne nan ba wani wanda ya shigo sai ahlul bait rasulullahi da mawalihi irin su sayyidina ali su ne manya irin su kuma wato ‘ya'yan Abbas bin Abdul Muttalib kamar su Fadl to su ne kuma nan sai shi kansa Abbas bin Abdul Muttalib sai kuma kamar su mawali irin su Shakaranu su wayannan mawali ne su kuma to su ne suka halarci wannan mashahadi قالوا والله ما ندري أن يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه suka dinga tunani to suka ce ba mu sani ba za mu cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tufafin sa ne kamar ne jaru da mauta kamar yanda muke cire tufafin mamatan mu am na gasiluhu alaihi siyabu ko ko za mu wanke shi da tufafin sa a jikin sa wala mankalahu suna cikin wannan hali alqallahu alaihim nawma hatta ma minhum rajulin illa wa zaqaluhu fi sadrihi kawai ubangiji sai kamar wata iska haka su sai aka mai anesthesia sai su ga baki ɗaya ana cikin wannan hali ba sai bacci kuma sai bacci mai nauyi ya kama su kowanne ya haka ne to a cikin haka ubangiji ya musu ya musu muhadaba da harshen mala'iku aka musu muhadaba sun makallama hun mukallimun min nahiyatul to baiti ka gani wani mai zantarwa ya musu zance min nahiyatul baiti daga gefen ɗaki la yadaruna man huwa ba su san waye shi ba ya mala'ika ne ka gani ko mala'ika ne yasa ba a cewa misali daga wafatin manzon Allah an daina karɓar zancen mala'ika wannan ba haka bane eh wale ko na sai ka karɓa yawa idan Allah ya bude maka domin karɓar zancen mala'ika ba shine annabta ba eh ba shine annabta ba ana karɓar zance daga mala'ika wanda kuma ba annabin Allah ba sai ya karɓa kaga irin wannan ko shine mukalama ka gani ta dama ko manzo Allah ya faɗa a cikin irin wannan ɗin kada kana fi ma qablakum min al-umam rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya fa in yakun fi ummati minhum fa innahu umaru an fahimta ko idan akwai mutum ɗaya a cikin wannan a al'umma ta to zai zama umaru ne kuma khairu ummatin ai ta tafi kowa ma yawan mukallamuna ka gani kaga saboda haka aka zantar da su ga yanda za ku yi kaga wannan sako ne daga Allah suka karba yawa aka zo musu da shi a bayan wafatin manzon Allah to mu je nan annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabuhu yace ku wanki ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tufafin sa na jikinsa فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم tashi zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suka wanke shi da tufafin sa a jikin sa suna suna zuba ruwa a saman riga ta sa ta uwarsa suna yawa suna cuɗanya shi da rigarsa a koma bayan hannunsu hannayensu وكانت عائشة تقول to sai na na Aisha ta zamo tana cewa لو استقبلت من أمري مستدبرت ما غزله إلى نساء da yanzu ne na fuskanci abin da na bashi baya to ba wanda zai wanke manzo Allah sai ma tare yawa da yanzu ne abin mun riga mun bayi wannan baya manzo Allah ya riga ya koma ga Allah an masa kuma an sa shi a cikin ɗakin saboda amma da yanzu ne za a yi wannan yanda na samu cikar hankali da basira da abin nan to da matansa ne za su wanke shi. Wannan kuma ‘yan uwa shine ƙa'ida har yau a shari'a. Babu babu mahalukin da ya cancanta ya wanke gawar mutum kamar mai ɗakinsa. Idan da Allah ya sa muna kimsa musu ruhi na addini da nutsuwa da ɗumamina, idan an mutu ba ruɗewa zaki ki kama shirme ba. Mutuwa dole a yi ta. yanda aka haifi ka dole ka mutu to yanzu mutuwar ta zo to in kina so ki sifirta ni to ki min wankan gawa ki wanke ni na mutu ba komai zan je na jiran ki ke mata uwa za ki same ni kullum kana gaya mata kana karfafar haɗarinsa ko kina so a gatsarancin mijinki kaza kaza kaza in ita kadai ce in su biyu ne su haɗu su wanke shi shikenan a zo a sa masa lifafarsa in sun iya su samu ba su iya ba su wasu su zo su sa masa lifafarsa an fahimta abin da ya kamata kenan tun daga wani lokacin kuwa kaga wafatin sayyidina abubakar ita na na asma'u bintu umaisin ita kadai ta wanke shi mai ɗakinsa wadda ta haifi muhammadu bin abi bakar to saboda haka nan kaga aka zo sai da ta gama wanke shi tsaf sannan ta fito ta gaya wa badariyai su umar bin hatsabi shikenan kuma aka aka shiga kuma aka aka ta jihirin kuma to kaga irin wannan da da Allah zai sa mu dinga karfafa ruhin matayen mu da abin da za su dinga yi kenan ba wani zance wani abu nan ka gani in Allah ya sa ka samu dama hmm to ai shine abu na dama ai haka yake ai haka ce zauju miji kenan da kuma mata. Yawwa, ita mata ba ka ce mata zaujatu ba. Zauji ma mata kenan. Zauji miji kenan. Wari shi ake nufi zauji. Wari wani na dama ne ko na hagu duk wani ya wari ne. To zauji kenan. Ka gani? To abin da za mu dinga yi kenan. Allah ba mu sa. Allah ba mu sa. Allah sa mu tafi da imani da Allah. Babun kaifa gusul babu yaya ake wanke mamaci.
حدثنا قال نبي عن مالك وهو لإسناده وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين وجادية قالت da da hadisin ka'anabi ibn ka'anabin kenan da kuma na dan musaddadu dan musarhadu duka ma'anar su daya an ayyuba dai aka daga isnadin Hammadu da Maliku Hammadu bin Zaid ko albasari da kuma Maliku bin Anas almadani dukkanin sun karɓa daga ayyuba sahatiya ne ayyuba dinnan shi ma basare ne mutumin basara ne yana daga cikin shehunan imam maliku wanda ba mutan madi ba mutan madina ba donan sa Allah sun kusa dubu imamu na maliku eh to amma ba su fice mutum shida ba wanda ba yan madina ba shi ayyuba sahatiya ne na cikin shi kuma daga ɗan sirina an ummi adiyata duk wannan mutanen basara ne da ɗan sirinan da ita ummu adiyata to haka ne sahabiyar manzo Allah nusaiba wadda ke zuwa can tana sauka a basira ɗin. Ta ce, Mazala sallallahu Alaihi wasallama ya shigo wurin lokacin da Esta ta rasu kona na Ummu Kulsuma ce kona na Zainabu ɗayan biyu. Sai ya ce ma'aikin Allah, ku wanke ta ko uku ko biyar ko fiye da haka idan kun ga buƙatar haka ɗin ya danganta da yanayin jikin in kun ga buƙata amma dai ka a gaza uku ɗin ka a gaza uku ɗin da dama daga ko uku ko biyar ko bakwai wuturan kenan ku wanke ta da ruwa da sabulu shi ne sidiran ɗin za a ce ko sidiran ɗin wato suna cewa magariya to kaga kaman ko shi ne sabulun wannan lokacin shi kuma sabulun ba sai na salo ba ka ce a nemo sabulun salo ko joy ka samu ko lot sai ka wanke da shi an fahimta ka ce lallai tun da wani mamaci ne sai na gargajiya za a sa a ai sabulu ne kawai ake bukata wanda yadda ka san za ka tsaftace jikinka abin da ake bukata kenan kawai wajen Allah bil akhirati kafuran aw shay'an min kafuri ka sanya a na ƙarshen kafur wanda zai dan kamsa shi ko ya ce wani abu da kafur mai ruwa yana shakka ko ko kafuran ko shay'an min kafurin idan kuka kare to manzo Allah ya ce ku sanar da ni yayin da muka kare adan nahu sai muka sanar da shi sai ya ba mu gyautansa alaihi salatu wassalam ku dan fara mata shi a jikinta shi shi'ari shine tufafin da ake ce ondawaya wanda yake taba ainihin dandariyar fata shine yake ce shi'ari abin duk da za a dora a kansa shi yake ce disari shine za ka ce ayyuhal muddassir an fahimta to shi wannan shine duk abin da za ka dora kan ondawaya sunansa disari to to to shi sha'arin manzo Allah sai ba da ainihin wato gyautan da yake a jikinsa yana na shi ya ba su ya ce a shi'ir na ha'iyahu ko dan fara mata shi a jikinsa ya zama shine wanda wayanta to madina قال عن مالك قال أبو داود قال مالك سألي إزاره to tana nufin izarinsa shine gyautan sa din ma'aiki sallallahu alaihi wasallam musaddadun dakhala alaina to shi musaddadu a nasa hadisin kaga shi musaddadu wancan cewa dakhala alaina rasulullahi sallama wannan zancen ka'anabi ne
حدثنا أحمد بن عبدة وأبو كامل أبو كامل الجهدري بقى معناه su ɗaya gashi nan ma'anar isnadi da ma'anar wancan isnadin da isnadin da ya shuɗe din anna yazid bin zurai'in haddathahum yazid bin zurai'in to haddathahum mujina qala akhbarana ayyub amma mad bin sidin an hamsata uktihi ummi adiyata qalat to to shi haddathana hasala sata urunin to kaga nan kaga shi dan sirina muhammadu shi ya karba daga yar uwarsa ita ce hafsatu duk ƴaƴan sirina ne sirina nan kaman bawa ne na gidansu anas dan maliki to saboda haka nan ƴaƴansa duk sun zama mawalin su kenan to shi ta kuma hafsatun ta karba ne daga ummu adiya kala ta ce na haka ta guru ne mun kitse ta zanko uku muka yi mata wannan ƴa ta ma'aikin Allah ga ko dai na na Zainabu ce ko na na ummu kulsum dan ita sai da tuna ruqayya ta rasu tun ranar da manzo Allah ya dawo daga Badar ko inda aka zo da bishara da cewar an yi nasara a Badar aka zo da shi Madina to nan ta rasu ita ruqayyatu wanda suka yi jinkiri ba su rasu ba sai ƙarshe ƙarshen rayuwar ma'aikin Allah su ne su biyu sun yi jinkiri da nana ummu kulsum da nana zainabu to ka gani to ɗaya daga cikin su
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه قالت وضفرنا راسها ثلاثه قرون مكا واتو ابن تبكي كانتا زنكو uku zanko uku sannan muka zuba zankon ya koma bayan ta haka na farko mun yi zanko a nan mafarkwadarta shine muqaddama ra'asiha mun tara gashin nan mun masa tufka guda ɗaya. sannan wa ƙorona ha su ne nan ƙawannin tafi kenan shi mutum nan ana ji masa su ne ƙarnin mutum da nan da nan ko sannan muka tufke wasu anan su ne wani anan sai muka kwantar da su a baya. To haka ake yi galibi ana yin haka nan ne. To ga ya mace. To. Ismailu da sana kalibin ana zadarin jizirina to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su a cikin wanke ya tasa manzo Allah ya ce ku fara da bangarorin gaɓoɓinta na dama sannan kuma ku fara da gaɓoɓin alwala wajen wanka yadda dai kake yin dai wanka wannan na janaba ko حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ايوب عن محمد الوفياتية بمعنى حديث مالك to shikenan shi ma daga Muhammad dan Siri nan kaga ya karba kai tsaye daga Ummu Adiyan bayan da ya karba da wasu da ɗaya wasu hafi
Zalati hadisi Hafsat an Ummu Adiyan bi nawi hada yawa ka gani an Ummu da kwatancin wannan ka gani wa zadat fi ta ƙara kuma a cikin sa dai aw saba'an aw akasara min zalika in ra'aytun zalika ka gani ta ƙara da cewar igisilna ha salasan aw hamsan aw saba'an aw akasara min zalika in ra'aytun na zalika in kun ga buƙatar haka ɗin.
حدثنا وجبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل الأم عدية شي محمد دان سيرين يا كسانتي yana koyar wankan mamata daga wurin wato sai da ummu adiya sahabiyar ma'aiki ita wannan ita ce kamar wato mai wankan gawa na mata na sahabban manzo Allah ita ummu adiya dinnan Mika'ila tana da ayyuka sosai da cewa manzo Allah na hidima da bayansa kuma halifofi don tana daga ciwon da kuma suke aikin nas a cikin fita yaƙoƙi na ma'aikin Allah suna suna suna idan mutum kamar misali aka jinya tashi yadda ba zai iya ci gaba da faɗan ba sai a kawo shi gefe su ne masu kula da shi masu yi masa magani akwai abin da suke ƙonawa akwai irin ganyen da suke ƙonawa ko kuma kamar ɓawo na itace akwai irin wanda suke ƙonawa busasshe suna tokarsa to tana kafar da jini ta kame ciwo shi suke dinga barbaɗa wa mutum kuma su kawo masa buƙatar sa hakan nan kamar ko ruwan sha ko abin da ya kama da wannan daga gefe masu kula ita ummu ita ummu adiyan nan musaiba da ita da ƴaƴanta duk suna abin nan kuma har bayan wafatin manzo Allah zamanin Abubakar ta yi ta fita tare da shi wajen yaƙi duk abin da ake faɗa mata ake mana gugurmar mayan nan da mata ake yi da su sai da Fadima bintu Rasulullahi duk da su ake fita kwarai suna ta aikin abin nan ɗin suna daga bayan mayaka suna aikin da ake bukata ɗebo ruwa ne kaiwa da komowa gyaggyara makami na wanda na sayi lauyi da sauransu aiki kenan. To,
daga sulbi sidiri marratayn eh bil ma'i wal kafuri ni zai wanke da sidiri shine sabulu so biyu wa salisati bil ma'i sannan kuma na uku ya dauraya da ruwa wal kafuri kuma sa turare kuma yau shine kafur